بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينزمنا دار اللهدي 30 قوة الربيع والآخر ما هجرة أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم شكرا ليلة دريه ليلة أربعين دقوة daidai da hudu ga watan sha biyu da ashirin da ɗaya miladiya a wannan matsalaci namu na dabu harifis salafiya a cibiyar ta ilimi ta dabu harifis salafiya da ke gaskiya layout garin zaria jihar kaduna nigeria wanda babban malaminmu abu abdurrahman a sheikh muhammad awal adam al-albani ya assasa allah ya gafata mishi mishi rahama ya karbi ayyukansa ya gafarta masa kusakuransa gaba daya ya ji kanshi da iyalansa da sauran musulmi gaba daya Allah ya gafarta musu wannan shine zama na biyar a ajin koyon karatun alkur'ani mai girma na yahaya yula da malamin ya assasa kusan kimanin shekaru goma sha biyu da suka wuce insha Allah Allah ya gafarta wa malam yayi wannan abin ne dan raya ambaton sunayen malaman sunna wanda ɗaya daga cikin alheran shi ne dama da inda wani malamin suna yake zaga yana nan yana kula da shi waɗanda suka rasu yana tunawa da su wannan sananne ne ga wanda ya san shi Allah yadda in ka bibi karatukan shi zaga wannan shi ya sa ya samu wannan sunan aji sunan malam ya hayayula malamin da ya kawo juyin juyu hali a wurin karanta alkur'ani da tajawidi a wannan yanki na ƙasar mu Allah gafata musu gaba ɗaya Allah ya musu rahama mu kuma Allah ya sa mu cika da imani za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah za mu ci gaba da suratul kautsar amma kamar yadda aka faɗi tun farkon karatun duk mun zo sai mun karanta suratul fatiha saboda mahimmancinta har sai an ga kaman Allah yadda an goge an iya tunda ita ce aujabul wajibat ita ce mafi girman wajibai ya kamata duk musulmi ka a same shi da matsala a fatiha to yau da gobe yau da gobe maimaitawa shi zai sa ka zaman Allah yadda ka san in Allah yadda ana fata ba da wanda zai ce shi gwani ne na gwanaye ko ba haka ba amma da in Allah yadda ana fata abin zai zauna mana Allah ya taimake mu Allah ya mana muwafaka to za mu koma suratul fatiha da insha Allah kamar yadda muka saba za a za a saurara in karanta sannan sai in karanta mu karanta sai mu ci gaba ko mu koma suratul kautsar insha Allah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وأمسى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
to a karanta su daya wasansu har yanzu ha'un ɗin wasu ba ta fita ana ji fa ha bismillahir rahmanir rahim ita ce ba mu da ita ko na'am bismillahir rahmanir rahim a kar a dinga daddage wannan ihdina kawai اهدنا كاتي إه آه. اهدنا الصراط المستقيم نعم
Mm.
أن أم أن أم صراط الذين أنعمت
wasu ba sa sauka da kyau ballin ko ballin kuma lamun da shadda a kanta na ghairi magdubi غير المغضوب
to sai mu koma suratul kawthar a wannan surar malam ya tsaya Allah ya gafarta mishi suratul kawthar to gashi za mu maimaita ta yau sannan inda hali inda lokaci sai mu daura sura ta gaba insha Allah suratul ma'un
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
inna abinda muka sani nunin mai shadda ne za a yi mata gunna ko kara ce inna alaina kawai a inna inna zai fito ta hanci inna sannan kuma ga ja
ja madda kenan shine za a ga kaman fata amma mai tafiyar tsutsa ko haka ya tafi to sai ka ja Allah kalle harka hudu ko sakan su inna inna a baina ga alhamza ga ainin kuma sai an kiyaye ka ce a a daina a a wannan mai fataha shi alhamza shi kuma ainun da mene sakin an daure shi a ka a ce a a daina inna a a daina a a wannan mai dauri ne a a inna a a ko alhamza ya daure ain a bainaka a bainaka alkautsar sa asta ga tanan sa ko ita kuma wannan ra'un za a tsaya akan ta ne amma saboda mai fataha ne biyu bayan ta za a kaurara ta kalkausau ba za a ce kalkausar ba a saki baki kalkausau sau sau dama ita mai tana da fataha sannan abin da biyu bayan ta mai fataha ne inna a kwaina to akan na a kwainaka naka akwai ja saboda ga wani alifin na yana nan ko dan karami amma ake rubuta shi in an kalla da kyau kar a mance da shi kan mutum ce ina ɗai na kalkawar ina a ɗai na ka na ka bayan ne fata haku sai wannan aludin na jani ina a ɗai na kalkawar tsar ba sar ba ba kalkausar ba alkausar a tsar tsar harshe ya taɓa haƙoran gabaɗin nan ƙarshensu da ta'un da zalu da wa'un yar uwa ɗa'un durin su ne kalkautar ta إنا أعطيناك الكوثر فصل صاد با فصل با صاد صاد فصل با فصل با كما باجا فصل لربك فصل لربك take ba tare da tsayawa ba kuma fasalli li rabbika wannan rawun din za a kaurara ta saboda tana da fataha rabbika ba rabbika ba kar mutum ce fasalli li rabbika kar a ce fasalli li rabbika a li rabbika ra arra saboda tana da fataha haka ma in tana da dhamma fasalli li rabbika wanhar wanhar ha alha ko ka a ce wanhar wanhar ha babba kenan wanhar alha sannan inna inna hukuncin shi ma sai an yi mata gunna inna shani'aka شانئك هو الأبتر الباء الساكنة باء تنا da sukun sune waɗannan harufa guda biyar da aka faɗi kudubu jat da qafun da ta'un da ba'un da jimun da dalun ba a daure siram ko a wurin tsayawa ko a wurin wucewa da karatu in dai suna da sukuni sauran ana musu dauri daidai da daidai a tsayina kame da aka ce amma su waɗannan guda biyar ɗin ba a ɗaure sai dai a ɗan shafa musu kamar rabin wasali kenan a ƙwaina a abutar ba za ka ce ina shani aka huwal ab ab kaga an ɗaure ba wani ram kenan sai a ce abu abu ina shani aka huwal abu abu baka ce aba ba baka ce abi baka ce abu ba kuma ɗan shafa musu haka إن شانئك هو الأب أبتر أبتر an gane jama'a ra'un ita ma za a kaurara ta saboda abin da ya biyo bayanta abin da ke bayanta mai fataha ne abtaw abtaw an ji hukunce hukuncen ko jama'a to yanzu za mu biya a amsa ko بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر وانحر وانحر الحاء حاء وانحر وانحر
إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر to a karanta a wasu fa suna cewa a a ɗaina a a a ɗaure alhamza ko a ɗaure ainu a ƙwaina kalkautar na'am a ƙwaina kalkautar sa sa sa inna inna a ƙwaina kalkautar na'am نعم إن شانئك هو أماميتا بسم الله nan ba ta fita sa kalkausar kamar yan boko th ne thin the thin th thin haka sa kusan ɗaya ne kawai ko inna a'tainaka al-kawthar na'am a ci gaba
إن
maimaita a har yanzu dai far ɗin nan wasu ina kallon bakin mutane kalkautar in za ka faɗi za a gani ai na a maimaita na ba fasalli ba sa fasalli na fasalli Mm. na'am to za mu je sura ta gaba suratul ma'un bismillahir rahmanir rahim a za a saurara ko ara'aita alladhi yukadhibu bid-din فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون an ji ko? ara aita ra ita ma mai fataha akan da za a kaurata ra ra ba ra ba ara aita ba kawai kara ce ara aita ara muna so ne mu karanta qur'anan arabiyyan ghayra bi'waj an gane Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan ko balarabi ne to ara aita alladhi azal gata nan ko أرأيت الذي يكذب ذال انتامي ميتو يكذب بالدين بالدين فذلك قذال انتامي ميتو فذلك الذي يدعو تو أنا نمتاني أكي كسكري ديوا يدعو يدعو عين انتنا دا شد أكنتا يدعو يدعو دا جيدا كلمة تكي دا قربي هكا ما أنا تتكيكو yad'u al-yatim yad'u yad'u kuma ainun ba yad'u ba yad'u al-hamza kenan yad'u bil ain yad'u fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ha wa la yahuddu ad-dad ad-dad wa la yahuddu ala ta'am ta ta ala ta'a ta ba da an ba ba da an ba ba da hausa ba in ka ce wala yahudu ala da amil miskin to da hausa kenan ta'am ta ko wala yahubu ala ta'amil miskin miskin fawailul lil musallin as-sad ita ma ga tanan fawailul lil musallin alladhina hum dhal akula da ita alladhina hum an salatihim sahun sahun kawai sahun s normal s alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum azal alladhina hum yura gajan madana akan alifin din ga wannan fataha mai tafiya tsutsa alladhina hum yuraun un ba'un ba kuma nan alhamza ne a wurin ko yura'un wa yamna'un to nan kuma al'ain wa yamna'un al-ma'un wa yamna'un al-ma'un to amsa bismillahir rahmanir rahim أرأيت الذي يكذب بالدين wasu ba su faɗin zalunin nan da kyau za za yadda sa ɗin nan take harshe tsinin harshe taɓa ƙasan haƙora haka can tsinin za za in ka faɗi za a ji ba in ka ce yukazibu bidin mun ji yukazibu za a ji kuma ko أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الظل الذين هم كو الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين wasu har yanzu dai zalun din kamar zayun suke fadi ra'un zayu yukadhibu da an fadi ina ji yukadhibu za a ji ita ba ta da yawa ara'aita alladhi yukadhibu biddin فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين ولا على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون أكرنت har yanzu wasu a wurin bismillah bis sinun na me a kanta skun kuma ba kalkala ba ce ko to a daure ta da kyau bis na'am bis Mm. Na'am. a maimaita yadukul na'am Hmm. Hmm. نعم بسم Na'am, barakallahu fi barakallahu fiyya wa fikum. Babban abu shine yad'ul yatim na ake yawan kuskure. Yad'ul yatim ko sai kuma zalun zalun da suke da yawa sai kuma ainun da alhamza da suke faruwa wa yamna'una al-ma'un. Ara'aita alladhi yukadhibu fadhalika alladhi yad'u al-ain wa la yahubbu al-ha. Yau da gobe a dinga kokari ana dan kiyayewa a hankali insha Allah. To barin karanta aya ɗaya karanta aya ɗaya insha Allah. daga za mu fara daga suratul ma'udin sai biyu ƙasa bismillahirrahmanirrahim ara'aita alladhi yukadhibu bid-din ولا يحب على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الثاء الثاء إنا إنا أعطيناك الكوثر يوا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر نعم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين اقرأ بسم أمامتها بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر so a tsaya alhamdulillah nuni za a dinga yi aya ɗayan aka nuna ka malam mai bulin kaya bismillah da ara'aita da ƙarfi a jika na'am ara'aita ara'aita farkon sura sama eh sama yawwa to yayi kuma kuma zalun din nashi ya fita barakallahu fika a ai ba an nuna ka ba to an nuna ka to mu je ina to zalun za za harshen ya taba harshen ka yawwa ya du'u to mai mai tafa zalikan lalzi mai mai ta ya du'u mai mai ta to an sallame ka insha Allah ala salihi yaro yaro kai mai hulan na eh jai mai hulan yarbawa asad sa lil musal sa sa a ai tsawon kake faɗi sa sa sa to maimaita ka yi daidai yawwa to ba malam na kusa da mai bulan nan ta ustazai taba na kaji hadithi yawwa yawwa allabi na hun? na'am allabi na hun
صلاتهم ساهون to zalun ɗinka kai ma za allazina الذين هم عن صلاتهم ساهون
sad sa sala ساهون salatihim sala sa'a sa sa sa صلاتهم ساهون
to maimaita so daya الذين هم an sala an sa عن an- صلاتهم ساهون
to yayi sai a dawo nan ku mara hulan nan gashi gauro mara hula ko mara hula mara hula aya karshe wa yamna'una al-ma'un a daga daga maimaita to ainun ta farko wa yamna'u to jai barakallahu fi ba za mu ba malamai ba ga wani yaro ta ya daga hannu ya yi bismillah ya karanta inna a akwaina kan kautar yaro an kama ka a kwaina a kwaina to maimaita yayi barakallahu fika to wa zai yi kuma a ƙara shi kausa sai mu ci gaba da bayani fasalli zai to ba abokin kashi ma inna shani aka a to ba kai kalkala ba abutar abutar huwal abutar to barakallahu fika to ya isa haka to a takaice lokaci ya da bismillahir rahmanir rahim suratul maun ko mu fara daga sama mai kasa Allah yake cewa ara'aita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin Allah yana magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi shin baka san wannan wanda yake ƙarya ƙaryata tashin kiyama da hisabi da sakamako ba shine addini yadda muke cewa maliki yawmiddin mamallaki ranar sakamako ranar da za a yi kowa hisabi duk abin da kai ka gani to shi ne yawon din din nan yawon jazawar hisab kenan shin ko ka san wannan wanda yake karyata ranar alkiyama inda za a yi sakamako a yi hisabi tambaya ce don a jawo hankalin annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam sai Allah ya ce fadhalikal ladhi yad'u al-yatim shine wannan wanda yake tunkuɗe maraya daga hakinsa wanda yake danne ya durƙu yake tunkuɗe maraya daga hakinsa an rasa an ba mishi kudin marayu miliyan 100 sai ya zauna a kansu ya tabi shasha malam ya canza mota ya gina gida ya ƙara aure kuma ya san kudin na marayun ne an gane ko ya san kuma zalunci ka san kana zalunci da kanka ka sani kai ma in kana laifi kawai sai dai a yi istighfari ko ba kama to wanda yake danne haƙƙin maraya ya du'ul yatim yake tunkuɗe maraya daga haƙoƙinsa da aka bashi shine wanda yake kare ranar sakamako dan da ya yarda da Allah da ba zai wannan ba an gane Allah ya ce shine fa zalika alladhi yad'u yatim wanda yake tunkuɗe maraya daga haƙinsa a bashi marayu duk a cinye kamar halin da muke ciki a yau ko wala yahubbu ala ta'amil miskin sannan kuma baya kwadaitar da wani ya ci da miskinai in ya ga za a yi ma wani talaka alheri sai ya hana yana tare da wani wanda yake da hali ko mai sarauta ko mai kuɗi da ya ga zai ba su ce wannan ka daina ba su in ka ba su za su dawo gobe shi bai ciyar ba shi bai bar wani ya ciyar ba malamai suka ce ai dama tun can tun da ka ga ya danne haƙƙin maraya to danne haƙƙin talakawan gari ya fi mai sauƙi haka ne duk wanda zai iya cutar maraya ɗan wanshi ko ɗan wanshi ko ɗan wanshi ko ɗan wani nashi na dangi ya danne mai haƙoƙi ya dumu-dumu akan dukiya ya lalata to dan ya ci ya hana sauran mutanen gari haƙoƙinsu ba abin mamaki ba ne an gane shine wala yahubbu baya kwadaitar da wani ya zabarar wani ya ce alaji yallaɓai a taimaka a gina masallaci a taimaka a taimaki mutane ba zai ba in ma za a kawo sai ce waɗannan in ka ba su ai sai sun dawo gobe ai za su zama yin iska kaza kaza da kaza shine wala yahubbu ala ta'amil miskin siffar wannan kenan wanda yake ƙaryata ranar tashin alkiyama da hisabi an gane Allah sai ya ci gaba da cewa fawailul lil musallin azaba ta tabbata ga masu sallah kaga duk muna ciki kenan a zahiri azaba da musiba sun tabbata ga masu sallah da an tsaya a nan da an samu akasi sai Allah ya ce allazinahum an salatihim sahun kame da ya ce fa zalika allazi yad'ul yatim ya bayyana ko to nan ma sai ya bayyana wani irin masallata masu sallah allazinahum an salatihim sahun waɗanda suke rukon sakainar kashi da sallarsu ba su ɗauke ta da mahimmancin komai ba za su ci gaba da harkokinsu in suna wata harka sallah ba ta zuwa ta hana su za su ci gaba da harkokinsu ko na karatu ko kasuwanci ko wani abin duniya dai ba ruwansu da sallah shi ne allazina ma'an salati sahun in ma suka gaba mutane ba za su yi ba sannan in sun tashi ba za su yi a kan lokaci ba sannan kuma ko da za su yi a kan lokacin a cikin jama'a ba za su yi yadda annabi sun ya karantar ba sallu kamar aitu mun usalli za su yi sallah ne kawai irin kotan kuciya faffafaf kawai an gama babu tsoron Allah a ciki mutum yana sallah amma ya san ba sallah ya zo ba zuciyar shi ba natsuwa gaba daya su ne alladina hum an salati musamun in suna cikin sallah ba su damu da ita ba in sun rasa ma ba su damu ba ka san in mutum mai imani ne yanzu misali sai a ce ka tuna baka yi azara ba a yau ya za ka ji da Allah sai ka ji zuciyarka ta yi daɗi ko a'a ai za ka ji kaman an ɗora ma wani kaya ne inda sauran imani Allah ka sa mana da sauran imani Allah ka sa mu cika da imani to waɗannan su ba za su yi ta akan lokaci ba kuma ba sa yi sai sun ga dama sannan kuma sun tashi ba za su yi da kyau ba sannan ba sa wani tunanin Allah a cikin sallah in suna yi kawai tunanin su ke tun daga farko har ƙarshe Allah ya kyauta su ne alladhina hum an salati sahun to irin waɗannan masu sallah masu wulakanta sallah su ne Allah ya ce azaba da bala'i ya tabbata a gare su ba sauran masallatan ba Allah ya sa ba ma cikin su Allah ya ce allazina hum yura'un su ne waɗanda koda za su sallah za su yi dariya dan mutane su ga suna yi asali ba su yarda da ita ba ba ba sa so kuma su yi amma suna jin tsoro kaga yayi kama da halin da muke ciki a Najeriya dama Qur'ani shi haka yake da jiya da yau da gobe duka ya dace da su ba wani zamani da zai a ce wai Qur'ani ba kawai ne ba shi wallahi har a koma ga Allah a ƙasar Hausa mu nan duk mutumin da aka gaba ya sallah ya mutane suke mai za ga za su ƙaurace mishi gaba daya duk wata hulɗa da kai za gaba a yi kawai kai ba wannan ba a san inda kake sallah ba za ga mutum an tsane shi an ki jinin shi to irin waɗannan suna da ciwon zuciya da mana munafunci to idan za su yi sallar suna yi idan aga kawai suna yi dan su sa mutane su ga eh alladina hum yura'un dan aga cewa su ma fa suna sallah amma a zuciya ba sallar suke ba su ma sun sani ba su kuma damu da ita ba an gane wannan Allah ya ce wa yamna'una al-ma'un gashi kuma na daga cikin mummunan siffarsu suna hana taimako duk inda za a yi wani taimako sai sun toshe hanya wani ya zo ya ce alaji wallahi matata an kwantar da ita asibiti jiya dan Allah ka taimake ni dubu talatin ake nema a cire mata kaza alaji ka taimaka mu in yana kusa ce alaji kai ma faɗa na ga yaron ka ya dawo yana neman kuɗi zai kuwa makaranta da Allah wannan ko dubu ne ka ba shekara gaba wa yamna'unal ma'un haka kuma wasu malamai suka ce aro aro irin na kananan abubuwa su allura suka da sauran su fatanya manjagara to shi ma sufan munafikai ne in mutum yana hanawa makwabcin ka yazo gyara kwata da Allah aramun manjagara ka ce babu ka sa yara su koyi kaga ka zama magarci ka koya musu ƙarya kuma sannan siffan munafikai ce wa yamna'unal ma'un suna hana alheri alheri ko na amfani alheri ko na aiki duk wani aikin alheri sai su hana za ka gina masallaci irin wannan sai kai ba ka da hankali ne duk garin an rasa alajin da zai gina wannan masallacin sai kai duk kudin da kake samu yankon ka gina ga yaya kana da su da yawa malam ka mutu ka bar su ko ba haka ba wa yamna unal ma'un Allah ya tsare a takaice sura kenan bismillahir rahmanir rahim inna aqainakal kautsar Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun baka alkautsar to me fasarar alkautsar abin da ya tabbata a sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine wata ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam a takeice a cikin sahihu muslim yazo hadisin yana zaune cikin sahabbai kawai sai aga ya gingade sai farka yana farkawa muftasiman yana marmushi irin fuskar wani abu ya faru kamar ya nufarki mai daɗi sai ce ai Allah ne ya mun wata kyauta ta musamman a aljanna akwai wata korama in aka ce korama kar mu dinga tunani irin ta duniya ta can aljanna ta Allah an gane ko wani irin ruwa ne malam Allah ya bani ni Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aljanna dadin shi zakin shi yafi zuma zaki farin shi yafi nono fari sannan yana da kofuna da aka ajiye kowa zai sha yawan taurarin da ke sama to wannan shine alkautsar din shine manzon Allah sosai yace bismillahir rahmanir rahim inna atainakal kautsar an bashi wata kyauta ba aljanna ba ƙarin girma da makami a aljanna kenan ga mu al'umma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mun baka wannan alkautsar din dan kai da al'umma ka ku more Allah ka sa mana cin wanda za su more shine alkautsar din an gane korama ta musamman aljanna da dadi to bayan dadin ta kuma sai aka ƙara wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyauta ta wannan korama ta musamman din kuma shi kadai aka ba gaskiya ba a ba sauran annabawa ba Allah ya ce mai fasalli li rabbika wanhar saboda wannan kyautar da aka yi maka mai girma ta dauka ga darajar da al'ummarka to ka dinga yin sallah saboda ubangijinka dan ka gode mai ka ƙara tauhidi mai ƙarfi fasalli li rabbika ka dinga yin sallah saboda ubangijinka shi kadai saboda neman yardarsa wanhar ka dinga soke raƙumi ko ka dinga yanka dabbobi saboda Allah saboda waɗannan cikin manya-manyan ibadu da sallah da yanka ba a yi wa kowa kuma sai Allah mashirikai suna yi wa gumaka sai Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka dinga yin sallah ne dan kai godiya ga ubangijinka da wannan ni'ima da ya maka dan ka ƙara ƙarfin tauhidinka kuma kai sallah kai yanka wasu malamai suka ce suna magana sallar idi da yanka da ake na layya ranar sallar idi din amma ko magana mafi inganci shine ko mafi daraja shine kowane kowace sallah ta shiga ciki kowane yanka ya shiga ciki ai saboda Allah dan a nuna wa Allah an gode ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna shani aka mai zagin ka mai aibanta ka mai fada da kai mai kinka shine shani duk wani mai taba darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwal abtar shine mai yankakkiyar albarka in ka gada ma ka ce tsinanne ka gada ma ka ce wulakantacce kaskantacce duniya da lahira wasu larabawa ne suke manzo Allah sallallahu alaihi izgili saboda yayansa da suka rasu mazaje gaba daya sai suna cewa butira Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu ko ya rasu yanzu ba shi da yaya in baka da yaya ba za a san ka a gari ba kuma daga nan ma har za a zo amince da shi a duniya a daina fadin sa gaba daya to shine Allah ya ce ya rama wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda wannan darajar tashi ko wanda aka yi kyauta alkausar sai Allah ya ce to inna shani aka lalle mai munanta ka mai zagin ka mai aibanta ka huwal abtar shine mai yankakke mai yankakkiyar albarka yan uwan shi kafirai ba za su ambaci sunan shi ba ba su ma san shi ba mu ko musulmi mun faɗi mun san tsinanne ne mu ce la'anatullahi alaihi shi kuma annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ambatan shi yana nan har tashin kiyama kullun sai an ambace shi a ko ina a kowane yare na duniya وضم له الاله وضم الاله اسمه الى اسم نبيه فضل العرش ko kuma idza qala al mu'adhdhin fil khams ashhadu duk lokacin da aka ce ashhadu an la ilaha illallah sai a ce mene ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga sunan shi yana nan da an ce muhammad kuma ka ce a ce sallallahu alaihi wasallam kuma ba mutumin da ake faɗin sunan shi ake rubutawa a kullun a duniya ko da a zamanance a su google da sauransu irin annan muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ba za a yi ba inna shani aka huwal abtar amma shi wanda suka yi waɗancan manganin suka zagi annabi yanzu ina suke ba a masan su ba suna can wuta Allah ya taimake mu to a takaice kenan abin da surun suke karantarwa Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace wa alaikum salam na'am hmm إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وهو خادع نعم امم ايه to gaskiya wannan abun tsoro ne a ce mutum shi na daga cikin wanda suke azazzala wa limamin su cewa dole a tada sallah ko da lokacin ta bai ba kar mutum ya sufanta da sufofin munafikan nan kada ka zama yura'unan nasa inal munafiqina yukhadi'una Allah wa yukhadi'uhum malaman tafsiri tabbas sun kawo wannan ayar wurin fassara wannan fawailul lil musallin dinnan sai Allah yake cewa munafikai suna ganin kamar suna yaudaran Allah Allah shi kuma yana kallon sai yana musu talala wa idza qamu ila salati qamu kusala duk lokacin za su je sallah za su tafi ne a cikin kasala ba sa su ba karsashi yura'unan nasa suna yi ne dan aga kawai suna yi wala yadhkuruna Allah illa qalila idan sun zo sallar ba sa ambatan Allah sai kaɗan suna mancewa ma sallah suke kawai kamar wani exercise ake yi to akwai tsoro a kiyaye gaskiya babu abu mai daraja irin sallah abinda za a fara yi mutum hisabi akan shiran tashin alkiyama a cikin hadisin tirmidhi shine mene sallah sallah tana yin kyau al'amura sun yi kyau Allah yadda inna awwala ma yahsul abdu insha Allah da haka a ji tsoron Allah a kiyaye Allah ya taimake mu Allah ya mana muwafaqa na'am ah to ai lokaci ya gure eh Mm. na'am sallallahu alaihi wasallam alƙawarin wannan Mm. na ce shine mafi ingancin magana mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne mafi ingancin magana akwai ruwaye da suke cewa li kulli nabiyyin hawdun amma dai mafi inganci shine cewa shi kadai ne yake da wannan insha Allah Allah ya taimake mu Allah ya mana muwafaka abin nan ko daidai Allah ya ba mu lada wannan kusuri Allah ya gafarta mana fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum
Thank you.